بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun sake dawowa turmi na biyu wanda zai zama darasi na takwas kenan a wannan littafi aljami da akhlaqir rawi wa adabis sami' a wannan rana ta 29 ga watan jumadal ula hijira 1444 daidai da 1 ga watan disamba 2024 Uh, kafin mu tafi break da muka yi na sallah mun uh, karanta gaba ta 73 ko zamu tashi inda malai yake cewa qala abu bakrin walan yasbira ala al-hali sa'abati illa man athara al-ilma ala ma adahu waradiya bihi iwadan min kulli shay'in siwahu ba wanda yake iya hakuri ya jure yunwa da talauci da fatara ya sha wahala ya shiga cikin hali na kunci illa man athara ilma sai wanda da gaske ne ya fifita ilimi alama adahu akan duk abin da ba ilimi ba waradiya bihi ya yadda da al'amarin ilimi iwadan min kulli shay'in siwahu a madadin duk wani abu wanda ba ilimi wato wanda ya yadda cewa Allah ne yake bada ladan ilimi ya yadda cewa akwai falala ɗaukaka da ya samu a wurin ubangiji shi ne zai yadda da wannan iga dukkanin mutane suna ta fita suna neman duniya shi kuma ya tsaya neman wani abu da babu tabbas a kai kuma mutane duk suna ta kyara shi ana ganin kai ko baka san ciwon kanka bane me kake nufi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai kwatancen da yayi dan mutane su gane duniyar da bambancin ta da lahira yace a cikin ku wane ne ba zai so a ce in gari ya waye ya tafi kasuwar aqiq ko batha ya je ya sai manyan raƙuma guda biyu ya sai da su ya ci riba ya dawo gidan shi lafiya lau waye ba zai sai haka ba sabai suka ce ai kowa zai sai haka annabi ya ce to duk wanda ya tashi daga gidan shi je masallaci ya kure ayar qur'ani guda biyu zai samu irin wannan falalar da ladan wanda ya koyi uku zai samu irin haka wannan guda uku haka dai haka dai da gwagwadon yadda ya kara gwagwadon ladan shi so da kaga ai kowa ya san in gari ya waye ba sai an tada shi ba ba sai an mai tankiya ba ya tashi shiga ya shiga harkar shi ta duniya saboda yana ganin samu a cikin ta na nan kusa kalla bal tuhibbuna al'ajila wanda ya san yanzu zai samu ko kuma ya ga wani ya samu yanzu dinnan so da shi ma yana sa ran zai samu amma na lahiran ba hayan dai kawai tunda dai ba tashi kiyama ba hayan dai labari ne kawai sai dai imanin kai kwace ka ko مالن يتي حدثنا ابو ابو الحسن محمد بن احمد بن رزق قال اخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي حدثنا عبد الله ابن احمد بن شبويه قال سمعت ابا الوليد يقول سمعت شعبة يقول اذا كان عندي شيء من دقيق وطن yace ina da wani abu na daƙiƙ na gari wa tsunnin da damin ice shine tsun min ƙasabin na itace sirara fala ubali ma fata ni minar duniya ba ruwana da mai na rasa a duniya wato da a gidan shi akwai garin da za a yi tuwo akwai kuma abin da za a hura wuta icen hura wuta ce to baya bukatar komai a duniya sai ta ilimi kawai sai ta karatu wa haddasa wannan asari ne sahihi abul qasim al-baghawi ya rawaito shi a cikin al-ja'diyya da zahabi a cikin sirr alamin nubala da abu nu'aym a cikin al-hilya wa haddathani abu raja hibatullah ibn muhammad ibn ali shirazi qala haddathana abu sa'id muhammad ibn ali ibn amr ibn mahdi an-naqash imla'an bi asfahana wato ta hanyar shitta kenan suna rubutawa qala haddathana abul qasim zaid ibn abdullah ibn abdul kabir al-basri bi Rama Hurmaza a wani gari mai suna Rama Hurmuz yana cikin ƙasar Iran ne a yanzu. Qala hadathana al-Husayn ibn Abi Talib al-Missisi qala sami'tu Muhammad ibn Haruna ad-Dimashqi yanshidu an ji shi yana rera waka yana cewa la mihbaratun tujalisuni nahari ahabbu ilayya min unsi sadiqi wa rizmatu kaghidin fil baiti indi ahabbu ilayya min adli ad-daqiqi ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرقيق رحيقي عفوا yace la mihbaratun tujalisun yace wallahi kuttun tawada kuttu na tawada wannan yar abin da ake sa tawada ladima din wanda za ta wuni tare da ni ina ta dangwala ina yin rubutu tsawon wuni na a habbu ilayya min unsu sadiki wannan ya fiye mana ina zaune tawada ta da alluna na ko takarduna ina ta rubuce rubuce na ya fiye mana fiye da aboki wanda zai zo ya zo ya ɗauke min kewa ba na buƙatar ɗiba kewarsa wa rizmatu kharidin damin takaddu shine kharid rizma kama a ce packet na takaddu kirtas shine rizma fil baiti a wurina a ce ina da damin takaddu wanda zan ta rubutu a jikinsu a habbu ilayya min adlid daqiqi ya fiye mini fiye da a ce ina da mangala ta gari a gidana guda biyu buhu biyu kenan ya fiye mini da a ce ina da buhu biyu na gari in ya samu wancan ɗan kaɗan ɗin irin na irin na shuba ya wadace shi ko walatmatu alimin fil khaddi minni yace kuma malami ya sharara min mali saboda nayi kuskure ko nayi wani laifi ko na kasa bada hadda ko nayi latti ya dalla min mali ya horar da ni alabdu ladayya min shurbir rahiqi ya fiye mini fiye da shan rahiq ita ce irin wato abin nan abin sha mai daɗi wanda aka yi mishi mix da wani abu kamar da ake cewa rahikul maktub wato abin sha wanda yake in ka sha zaka ga ragowar gugubin sha a ƙasa abu ne mai daɗi irin yadda suke a da kama ce irin da yan gayu suke yanzu irin ko ice cream ko wani mango juice haka da irin na yan gayu haka to yace gara malami ya sharara mai mari saboda ai malami mare ka ba za ka shiga wuta ba haka ake cewa da mu Allah ya kyauta wato wannan mubalaga ce wajen nuna muhimmancin ilimin mubalaga ce isnadin yana da rauni saboda wancan al-Husayn ibn Abi Talib yana da matsala ta fuskar ba a ambaci abin nan akan shi ba gairi jarhin wala ta'dil aka ambaci shi kamar yadda yake cikin littafin tarihu halab wato bugatut talab fi tarihi halab na na ibn al-nadim ibn al-adim haka nan zahabi a cikin sura alamin nubala ya ambace shi haka nan shi kan shi wannan malami wato al-khatib ya ambace shi a cikin tarih ya ce sika ne to akwai ɗan maganganu a kansa ibn al-bar ya rawaito wannan asari a cikin jami'u al-jami jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi haka nan ibn asakir shi ma ya rawaito shi haka nan wasu malaman daban wato yana nuna mana muhimmancin damuwa da ilimin kuma an ka damu da shi ya shiga jikinka to zai fi maka komai muhimmanci wasu a gefe za su ga kana ta wahala kai kuma kana jin daɗin abin da kake yi kai a wasu suna ganin wahala ne ɓata lokaci ne to abu ko kuma wahala shi in ka sa wa ranka sai ga ya maka sauki yanzu duk wanda ya shiga soja zai baka wannan labarin irin wahalar da ake ba dan adam a tirenin ɗin soja maza ga mutane suke kai kansu da kansu suna roƙo a basu har su ba da cin hanci a kama musu ƙafa har su samu kuma a ta musu murna saboda sun sa wa ransu suna so kuma ƙarki za ka ga sun zama ɗin to haka duk wani abu yake komai wahalarsa in ka sa wa ranka kana so bai da wahala a gun adam babu wani abu ɗan adam ba zai iya ba sai abin da ran shi bai so قال أخبرني عبيد الله بن أبي الفتي قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن ابن المطالب ابن المطلب wannan shi ma abin karyatawa ne hasali ma al-Imam Darqutni ya tuhume shi da ƙarya da ƙera hadisai saboda haka wannan isnadi ne mai rauni shi kuma yace haddathana Musa ibn Muhammad ibn Hashim al-Faqih bi an taqiya fi masjidi qala samitu Aba Ibrahim al-Muzani al-Muzani yaqulu samitu Shafi mun ambaci Muzani da zuko abu ibrahim al-muzli mai kitabu sunna sai mai tushafi ya kulu su ila ba'adu salafi ma balaga minin shigalika bil ilmi aka ce wani irin mataki ka kai na shagaltuwa da ilimi wani irin ɗauke hankali ilimi maka kala huwa suluwi idha tamamtu shi yake sanya mini nishaɗi idan na shiga damuwa walazzati iza salautu shi ke sanya mini jin daɗi shi ne jin daɗi na idan na keɓance da kaina ƙala wa an shaɗani shafi'i shi'ira nafsihi shafi'i ya biya mana wannan waƙa in ji muzani ke na wama ana bil gaira ne min duni ahlihi idan ana lam أضحى غيورا على علمي طبيب فؤادي مذ ثلاثين حجة وسيق الذهن والمفرج عن همي yace ma ana bil ghairani min duni ahlihi yace ni ban kasance wato bazan kira kaina mai kishi kishin iyalansa ba idza ana lam abha ghayuran ala ilmi in dai bana kishin ilimi na to kuma bana kishin iyalena ne bai kishin ilimi shine kula da shi ya zama kullun sha'aninka shine sha'anin shi kamar da kishin iyalanka shine kula da su ka ba su abinci ka ba su sutura ka kiyaye su daga duk wata barna ko wani fasadi ka sa ido a kansu ka kafa musu dokoki ku tabbatar cewa lalle suna ka ne to haka ake so kai wa ilimi in baka yi haka ba baka kishin shi ba yace to bazan kishin iyalaina kuma in kasa yin kishin ilimi na ba tabibu fuadi yace ilimin nan shine likitan zuciyata mud 30 hajjatan yau shekara 30 wasaiqalu zihni kuma shike tace min shike wanke min zuciyata wal mufarriju an hammi kuma shike yaye min bakin ciki na haka shafi'i ya gaya musu قال حدثنا أبو علي الحسن بن الحسين ابن العباس النعالي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن نصر ابن عبد الله الزارع قال حدثنا إسماعيل بن ميمون بن خالد قال حدثنا وهب بن بيان الدير آه الدير عقولي سنة أنقواني دير عقول أنت سنة أنقواتي آه بغداد aka yi zuwa na ku? Bala Samitu, Sariyan Sakafi, Sariyu a Sakafi wani wato sufi ne cikin sufaye kuma malami ne ya yi karatu, malamin sa al'imamu a Tirmizi ne. Yana cewa, Man alima ma tsalaba hana alaihi ma bazala, shi abin da faɗa muku da ya zama karin magana. Man alima ma tsalaba, wanda da ya san darajar abin da yake nema, hana alaihi ma bazala bai ganin tsadar abin da ya ciyar na lokacinsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa ko alfarmarsa yanzu ko mace ce in ka jarabta da santa ko sai ta maka wulakanci abokanka da yawanka suna jin haushi ko kuma kana ganin duk a cikin so sai kuma ta wata rana za ta bari za ta bari wata rana ana ta jin haushinka ana cewa wane ya zama lusari kai kuma kana ganin ai nan duniya wannan shine aikin yanka to duk abin da kake so idan idan ana son dan adam yayi abu shine a kimsa mishi san abu ilimi ne hatta ta'addanci din jama'a a ranar nake ganin wani tsohon rubutu da nayi a Facebook irin yayi popping up ran da aka yi wannan aka yi aka yi aka yi bombing a nan Kano masallaci yanzu shekara goma kenan yanzu shekara goma ƙarshen September da ya wuce Allah ya ji kamar da suka rasu a wurin nake magana akan ya kamata masana su kokari su fahimci psychology dan adam ta yadda za a kimsa wa dan adam tunanin bari har ya kashe kanshi dan ya kashe wasu a gamsar da mutum ya taho da kansa yadda dan adam yake son rayuwarsa amma a iya gamsar da shi ya zo da niyyar ya kashe kansa ya kashe wasu ba shakka wannan yana buƙatar dirasa a cikin psychology dan adam to haka dan adam yake kalli sojoji din kalli yan makaranta kalli yan kasuwa kalli manoma kalli kowa akan abin da yake so shine wannan kaida man alima ma talab hana alaihi ma badal duk wanda ya san daraja abin da yake nema to abin da zai ciyar akai ba komai bane ba wuce yana da karin magana kwatankwacin wannan wai kuda da ake cewa wajen kwaɗayi akan mutu to abinda kar magana yake nufi wa kuda ne aka tambaye sai ce akan abin da rai ke so shi kan shi ran ba a bakin kuma yake ba za ka tambayi kuda me yasa yake zuwa ya kashe kanshi a wajen kwaɗayi amsa shi shine ai akan abin da rai yake so shi kan shi ran ba bakin kuma yake ba zikiru ma yajibu taqdimu hifzihi ala alhadith ambatan abin da ya kamata mutum ya fara da shi a wajen neman ilimi kafin a kai ga koyon ilimin hadisi yan bagi da talibi an yabda a hifzi kitabillahi azza wa jalla إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم malam yace ya zama wajibi ga ɗalibi da yake so ya karanci ilimi kuma wani fannin ilimi ne ya fara da haddace littafin Allah domin shine ilimi mafi daraja kuma mafi dacewa da a gabatar da shi akan dukkanin komai shi sa al'umma musulmi a duk inda suke sukan gabatar da karanta da alkur'ani akan komai da aka ga makarantun farko da ake kai mutane shine makaranta allo yanzu ne da abubuwa suka rikice sai aka koma kai ayan mutane nursery wanda su ne makarantun farko to wannan hadari gare shi gaba kuma al'umma ya kamata a ce tun yaro bai iya karatu ba yake bai iya ma gane magana ba yana bin yan uwan shi da yayyin shi suna zuwa makarantar allo makarantar hadda makarantar takara shine abu na farko kuma a tsaya tsayin daka a ga sun iya sun haddace sun san ma'anarsa wannan shine matakin farko na ilimi don mutumin da bai da wato nasibi a alkur'ani kowane irin ilimi yayi sai an ga gibin rashin alkur'ani na a cikin ilimin da gwargwadon gibin sa a alkur'ani da gwargwadon gibin sa a kowane ilimi har ilimin boko akwai wani lokaci da a ABU Zaria tun muna students fiye da shekara 20 kenan tun muna undergraduates Uh, faculty na engineering na jin har yanzu ya fi kowane faculty yawan mahaddata alkur'ani da masu cin first class kaga kuma karatunsu ya fi kowane wahala lissafe-lissafen iska da suke a wajen sai dai Allah to sai uh, wani lokaci sai na fira da wani cikin wanda ya yi karatu a wurin kuma yanzu shi ma malami ne yanzu professor ne ko ma da cin alkur'ani wallahi shi ke gaya mun cewa galibin su in suka zo wani ma kuta da baki bai iya ba amma suka zo suka lura da na gaba da su sai su ga duka ustazan alarmomin su ne ke da kaso mai tsoka a na appointing an an manna result su ne su ne limaman masallaci su ne yan MSS su ne ba ruwansu da duk wani shashanci da ake a makarantar kuma su suka fi kowa cin maki wani kuma ba gan shi ma mutsu mutsu ko hula wani bai sakawa saboda tsabar zafin kai to sai suka gane a to wannan yana da alaka da abin da ke buɗe kwakwalwa a gane lissafin nan saboda haka wani ko ba dan Allah ba sai je shiga islamiyya da ake yin haddan suna da islamiyu na yamma da weekend sai su je su shiga su kama hadda in Allah ya taimaki mutum kafin ya gama injiniyar nan ya ya yi Qur'ani wani a ƙasa da shekara biyu tunda baiwa ce in Allah ya ba mutum to daga nan kuma sai ga makin ya ɗaukaka abin nufi dai shine Qur'ani na farko zancen Allah ne wanda in ka haddace shi ka haddace zance mafi daraja a duniyar nan zancen Allah ne sannan ilimi ne zankame sannan baiwa ce sai wanda Allah ya zaba amma fa sai ka tashi kayi aiki an tabe Imam Bukhari aka ce wane ne gwanin alqur'ani yace shine mai karanta shi kullum kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'ahadu hadal qur'an zai mana magana akan kiyaye hadda yace saboda ya fi saurin warwarewa fiye da wato raƙumi da aka sami akala saboda haka jama'a a fara da hadal qur'ani kuma baka makara ba koda ka fara wani abu a tarihi akwai malamai manya da suke hada da girman su a nan garin Kano akwai professor Kabir Yunus wasan kusan san shi malam Kabir Yunus da girman shi hada alqur'ani Najeriya nan ya bari ya tafi ya tafi Niger ya tafi sayi ya je zauna a can yana karantarwa ya hadda shi da kan shi yake ba da wannan labarin wasu kwala sun taba shi kaga yanzu dattijo ne yayin tayar daga jami'a ba haka sahabbai da dama da ake jin labarin nan ba sun musulunta ne bayan sun girma ba kaga shi ba suna yara suka yi musuluncin ba ma kanshi ba na Qur'ani saboda haka babu magana girma duk abin da kace zaka fara yau to baka makara ba kuma dama dai ko ka gama ne ko kuma ka mutu kana yi irin na ɗan sakwata ko? ɗan ɗan sakwata ne yake ba da labarin abin da zai yi a duniya ya dinga labarin bukatun shi na duniya sun wata shekara ɗari zai yi kaza in ya gama zai yi kaza sai aka ci ta hawa kai a wane an ji baka lissafa mutuwa ba ita ta mutuwa ni ka bidatta ko ita ka bidata ita ina faɗa abin da nake ina faɗa abin da nake nema ne ita da in ta gaba da ita dauka yawa shi ba ba ta cikin lissafin shi saboda ba shi ke bidanta ba shi yana faɗa abin da yake bida ne yawa sai ce ita ko in ta gaba da ni daga ta dauka so da haka kai zama kana da kana da azima idan ka riga ka samu ƙur'ani to kai ta'ahudinsa Allah ya ji kamalan Ja'far ai kaga ya ishe ka misali akan amfanin ƙur'ani wajen ilimi duk jawabin da malam Ja'far zai maka sai ka gamsu da abin da yake fara to haka ake so malami ya kasance kalli irin su ibn taymiya din nan kana karanta littafin su su ibn qayyim ko ina za su jawo maka aya su yi hujja da ita ba ta ba su wahala to wannan abin ake so ka samu tun farko amma kuma a gyara yadda ake yin hadda a kasashen mu haddan qur'ani ba ta nufin haddace lafazi kawai wannan wani salo ne na ƙarshen duniya wanda aka mai da shi gaya maimakon wasila sai daga shi zaga ga ana yin bikin sauka wani ya haddace ana ganin wai ya kai matuka a'a shi haddan wasila ne ga fajjare maidanin ilimi ba gaya ce wanda ake tsayawa a kanta ba kamar yadda mutum ya samu certificate na university ba ai ba shine gaya ba ko wasila ne zuwa ya samu abin duniya a haka ne ko to bai kamata idan mutum ya gama hadda kuma sai ya dakata ya dauka wai yayi ilimi ba a'a ya samu mabudin ilimi malam zai kawo mana abin da zai goyi bayan wannan magana ya ce ƙala akhbarana abu umar abdulwahid ibn muhammad ibn abdullahi ibn mahdi al-farisi ƙala haddasana abu abdullahi muhammad ibn makhlad ad-duri ƙala haddasana muhammad ibn ahmad ibn junaidi ƙala haddasana abu asim an sufyan an ata ibn sa'ib an abil ahwas an abdullahi ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce iqra'ul qur'an ku dinga karanta alqur'ani fa innakum tu'jaruna alayhi za ku samu lada gwaggwaba a karatun alkur'ani amma inni la aqulu alif lam mim harf yace nace alif lam mim ba harafi ne nake nufi ba walakin alif ashar alif lam mim dinnan ka baka samu lada 30 alif lam mim alif ashar wa lamun ashar wa mimun ashar fatilka 30 fadin ka kawai alif lam mim kamun ka fadi zalikal kitabu ko makamancinsa ka tashi da lada talatin idan kana so ka zama kana tattaunawa da Allah kana magana da Allah to karanta alkur'ani domin kana karanta zancen shi wannan hadisi ne sahihi a mala ya kawo shi anan da isnadi tabbatacce kuma ya tabbata ta wasu isnadojin Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin Al-Ma'rifa da a cikin Hilya da Ibn Manda da Abu Abul Qasim Al-Asfahani a cikin Al-Hujja fi Bayan Al-Mahajja dukkanin su ruwaito shi hadisi ne sahihi yana nuna falalar alkur'ani akwai wasu lafuza makamanta wannan a wasu wurare daga ciki sai dan mansur ya ruwaito haka abu ubaidin a cikin fadalil qur'an haka ad-darimi a cikin sunan dinsa haka imamu tabarani a cikin littafin sa al-mu'jam al-kabir haka al-ajuri a cikin akhlaqu hamalatul qur'an da dai malamai mabambanta ba takhriji muke ba wa dasana abu muhammad وحدثنا محمد بن احمد بن رزق ابن رزق البزاز قال حدثنا عثمان بن احمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني يا ابن عبد الحميد الحماني ضعيفي حدثنا ابو معاويه عن ابراهيم الهجري ابراهيم بن مسلم الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود كنا Ƙala ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi sallama ce manzan Allah ya ce, Inna haza al'ur'ana ma'adubatullahi, wannan al'ur'ani kamar teburin cin abinci ne a gidan, a gidan wato shi ne inda ake gamuwa da Allah, mazaunin da za ka je gamu da Allah. Fata Allah mu ma'adubatahu masalatu, ku koyi al'ur'ani iya iyawanku, wa inna haza al'ur'ana huwa a menene, hududullahi ko? hablullahi eh shine igiya Allah wa huwa nurul wa huwa nurul mubin shine haske mai mai fitar da komai fili washafa'un nafi shine magani mai amfani mai warkarwa ismatul liman tamassaka bih alqur'ani shine katanga ga wanda yayi riko da shi wa najatul liman ha tabi'ahu kuma tsira ne ga wanda ya bi shi la yu'awwaju baya karkacewa fa yuqawwan balatana a nikar da shi wala yazigu baya zamewa fa yusta'tabu balantana a zarge shi wala tanqadi ajaibuhu ababan mamakin qur'ani ba sa karewa wala ya khalaqu an kasratir radd baya kodewa saboda yawan maimaitawa duk wani abu da kake karantawa ka karanta kan ta zaka gaji da shi a banda qur'ani eh mutanen ku yan qur'ani sun ce yanzu wannan hujja suke ko da za su ga wannan sai su ce ai hujja ce ga hujja ce gare su amma hujja ce a kansu domin sun ce ba ruwansu da hadisi wannan kuma a cikin hadisi ta wannan a cikin hadisi ne ba ruwanku da hadisi duk can ku ta hukan amin wannan isnadi ne mai rauni amma ma'ana ce sahihiya raunin shi saboda wancan alhimmani da ibrahimul ibrahim ibn muslim alhijri ibn abi shaba ya rubuta shi a cikin musnadinsa da ajurri a cikin akhlaq muhammadul qur'an da ibn hibbana a cikin kitabul majruhin min al muhaddithin haka nan albayhaqi a cikin shu'abul iman haka nan ibnu jawzi ya kawo shi a cikin al-ilal mutanahiya wa da qara'atu ala al-hasan ibn abi bakr ibn usman ibn ahmad al-daqiqi qala hadathana ahmad ibn muhammad ibn bakr al-warraq qala hadathana al-qasim ibn usman al-dimashqi qala hadathana al-walid ya'an ibn muslim qala kunna idha jalasna al-auza'i idan muka je makarantar malamin mu auza'i abdurrahman a ibnu amrin kenan fara'a fina hadathan sai ya ga wani matashi dan sabon jini haka ya zo cikin makarantar ya zauna qala sai ce ya gulam kai yaro qira'atul qur'ana ka soke qur'ani fa in qala na'am in yace eh qala ikra sai ya ce mishi to karanta mana fadan Allah yusikum Allahu fi auladikum sai ya ja masa wajen sutun nisa'i fa'in ƙala la in yace bai iya ba ƙalar da hafi ta shi kama makarantar nan ta'allamin ƙur'ana ƙabla an ta tsulubar da ka koma tsangaya ka je ka koyi alƙur'ani kafin ka dawo koyon wani ilimi aga malamai kenan na tarbiyya wannan isnadi ne kyakkyawa ibn asakir ya ruwaito shi a cikin littafinsa a tarihu dimashqa وأخبرني أبو منصور أحمد بن محمد بن إسحاق المقري قال أخبرنا عمر بن إبراهيم ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الديباجي حدثنا محمد بن موسى النهر تيز النهر تيري قال سمعت أبا هشام الرفاعي يقول كان يا ابن يمان يا ابن ميان اليمان العجلي أبو زكريا متمم كوفاني يا حديثي a cikin Muslim da Al-Kutub al-Arba'a da Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad ya kasance idza ja'ahu gulamun amradu idan yaro shagiri matashi wanda bai fara gemu ba yazo wurin shi istaqra'ahu istaqra'ahu ra'asu 70 min al-a'raf ko ra'asu 70 min al-a'raf sai ce karanta muni daga aya ta 70 a farkon a'raf wa ra'asu 70 min yusuf da kuma ayata saba'in a Yunus, ayata saba'in a Yunus, a saba'in a Yusuf. Wa awwalal hadid, ya ba wata nuska da wa awwalal hadid, to tashifi ne, wa awwalal hadid da farkon suratul hadidi, mun gane? Fahim ƙara'ahu haddathahu, idan ɗalibin ya iya kawo waɗannan wuraren, wato ya mushi ja uku kenan ko? Ya ja mai can sama a Araf, an zama sura mai wahala inda har ya iya ta tsoron ma ba matsala ya ja mashi yusufa ya jawo hadid hadid ma tana da wahala hadda wato wannan daga ji kasan tsohon kolo ne ma ya san makasa don wala kwa musa maka da aka ja wani to za a ce an mushi magudi ne aka ja mutum wannan wuraren ce wala magudi ne ba a so ya ci ne ga durare masu laushi saboda ko wanda suke haƙura da hadda gaba ɗaya saboda wannan tsoro akwai kuma za ka ga mutum ko ya yi hada ya gama akwai da an ja sai ka ji gabanka ya faɗi da an ambaci sura sai ka ji gabanka ya faɗi suratul arab tana daga ciki suratul rahman wannan da kake ganin ta mai daɗin nan tana daga cikin surayen da surorin da wallahi wani sai ya ci bugu yake iya ta har yanzu ne aka ambaci ar-rahman sai na ji gabana ya faɗi saboda na san irin wahalar da na sha har yanzu kuma ina tsoronta to irin wannan yana nan da yawa a cikin qur'ani wani kuma Allah yakan sahale masa wala kariya sanar Qur'ana lidhikr fa hal min mudhakkir Allah ka samu gane fa in qara'ahu haddathahu wa illa lam yuhaddithu in bai hada wannan wuraren ba sai ce ka kuma ka koje ka je ka iya Qur'ani tukunna eh ba za ka ise wato shi yasa har anan kusa kasashen musulmi suka sa ƙur'ani a matsayin requirement na shiga universities yanzu ne aka lalace al-azhar ta misra baka shiga da shiga da alqur'ani baka shiga wani department ko na me sai ka da alqur'ani kamar yadda za a ce a Najeriya sai kana da English da mathematics to haka sai ka da alqur'ani haka da can jami'a Islamiyya ta Madina haka jami'a Baghdad haka Dimashq duk waɗannan mashahuran makarantun musuluncin da haka za ga duk wanda ya fito ya zama malami saboda ya je da imkaniya ya zama malam ba certificate ne damuwa ba a sauran mutanen gari haddace Qur'ani a gun safar da kifaya ne ba dole bane in ka iya daga walfajiri zuwa nasi ya ishe ka sallah idan kai ga magarin mutum ne amma in dai kai mai harkar ilimi ne to dole ne jama'a ba fardu kifaya bane wannan shine abin da ya kamata mu fahimta ba kuma haddacewa kadai ba karantawa da tadabburi da kullun kai kawo akan ma'anoninsa da kokarin fahimtar me Allah yake nufi da aiki da shi duk wanda harkar ilimi ya sa ya san wannan kawai basic ne babu wata makawa sai dai ka yi ko kuma kawai ka mutu babu wani makawa babu wani option yawwa wanda ya san harkar ilimi yake san wannan dole ne lazimta alkur'ani da fahimtar ma'anarsa da karatunsa da bincike a cikinsa dole ne amma sauran mutane to ba dole bane a kansu ba dole bane a kansu ba dole bane su su san in suka san na sallah ya ishe su sauran nan ko ba har da wanda zai iya limanci ba amma kai da kake so wai kai ilimi da gaske kake san ilimi to wannan dole za ka gashi nan malamai suna koran mutane a makarantar su wanda ba su yi alkur'ani ba su je su koyi alkur'ani sannan su dawo wannan isnadi ne sahihi insha Allah fa idza razaqahu Allah ta'ala hifdha kitabihi idan Allah ya azurta ka da haddace alkur'ani falyahdhar an an yashtagila anhu bil hadith to ya kiyayi kada ya shagaltu da wani ilimi kamar shi hadisin aw ghairihi ko wani saminar ulumi instigalan yuaddi ila nisyani kar ka sake ka shagaltu da wani abu wanda zai kai ka manta qur'anin wato duk abin da zaka yi zaka ci gaba da ta'ahudin sa kar ka manta Al'imamu Zahabi yana ba da tarihin wani ɗansa a cikin littafin shi Al-Mujamul Muqtas Bishiyu, wanda ya tarihin malaman da ya karatu a gunsu da wanda ya zamani a gunsu da abokan karatun shi da sauransu, ɗan shi na cikin shi, ce ɗana wani, ce Allah ya fi mushi, ya hada Alƙur'ani amma ya shiga da wani abin duniya har ya manta. Manta Alƙur'ani yana da yawa a cikin mutane yanzu, saboda duniya da ta ɗauke mana hankali. Galibin mu za a ce ai mun yi hadda, ai alaramma ne amma aka zo musaffa to sai wanda yake da gaske ba ba gama wani ma bai zuwa ma wurin saboda ya san hadda shi dai suna ce ya shi certificate dai kuma wani ma ya taba cin musabaka amma dai alhamdulillah yanzu dai ana dai gwagwatawa ne to za ka iya gyarawa har yanzu jama'a ban makara ba abinda magabata suke zama koyaushe kana da wato wuridinka ko wuridi na tilawaka wanda sukan yi amfani da na subaidin nan fami bi shauƙin gashi nan dai kala-kala dabaru dai iri daban-daban ‘yan makaranta allo masu yin gardanci sun fi ustazai rike hadda to su matsalarsu dai iya nan suke tsayawa ne shi sa daga na ake kwasan su zuwa cikin kalakatu shi ne matsalarsu su kuma su kuma ustazai matsalarsu shi ne wannan shagaltuwa da wasu abubuwa daban ka inda ma ilimin ake shagaltuwa da shi daban da da sauki yanzu shagaltuwa ne da rikicin duniya me yake yi a facebook me yake trending a mai sunan ɗaya tiktok Allah ya ma albarka ni yanzu ban yi tiktok na wallahi yanzu ban iya shi ba na ga kamar wani dujal ne shi sa nake da in yi shi ce facebook ɗin ma ya isa facebook ɗin ma ta isa haka ya kamata mutum ya san ya girma inda na wuce arba'in ɗin da ya kamata na bayin facebook to da tiktok ɗin nan jama'a da sauransu balantana kuma whatsapp da kowa ma yana yin shi kowa yana yana yana da whatsapp ɗin shi to waɗannan su shagaltar da mutane da kallon ƙwallo da siyasa da noma ɗaya shagaltar da mutane ƙarshen duniya ne dama annabi ya ce ƙarshen duniya mutane za su biya wa noma da kiwo da kaga su ake ta talatawa mutane ana ganin wai falala ce Allah ya kyauta amma ba ka yi ana garba baka sa abin da kake a duniya ba yace to mutun ya mu'ahada qur'anin shi kai ya sake ya manta shi kai ya sake kuma wani abu ya shagaltar da shi daga qur'ani har ya manta قال حدثنا أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم السيدلاني بأسفهان قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني wannan al-Imam tabarani kenan Abul Qasim tabarani mai littafan nan manya manya kala kala qala dasana Ishaq ibn Ibrahim ad-Dabari an Abdurrazzaq as-Sanani mai littafi shi ma an Ibn Jurayz ar-Rajul wannan kun ga akwai mubhami kenan ko eh kuma Ibn Jurayz dama mutum ne wanda yake yana tadlisanci ar-Rajul an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Anas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ulidat alayya ujuru ummati an nuna mana ayyukan ladan al'ummata hattal ƙazatu ana yi karanta da hattal ƙazatu za yi karanta da kuma ce hattal ƙazata ko hattal ƙazati ya halatta a nahu in ka ce hattal ƙazatu ya zama istinari ya zama sabon zance in ka ce hattal ƙazata ya zama wato abin nan kenan wato maf'ul bihi بفعل مقدر تقديره ورأيت القذات انك تي حتى القذات يا زما أدفي كنا أكن أريد علي ذنوب أمتي أجور أمتي كاغا وسيأتي أريد أجور أمتي حتى القذات wato wusulan ilal qazati har an kai kan kankanin abu kaman qazat shine kaman wani dan datti ko dan haki haka irin wanda yake makalewa mutum a ido ko ya shiga masa hanci ko wani dan datti ko kura shine alqazat kasan ita hatta ita ce malaman nawa suke cewa khunsa mushkil kamar da a fikira yake da khunsa mata maza wanda ba san ya zai da shi wajen hijabi zai saka koko hula zai saka cikin mata zai shiga babu hijabi ko kuwa in an zo gado ya za a yi da shi zai limanci ko ba zai ba ya zama rigima a cikin malaman abin nan kun samu shi to su ma nahu suna da kun samu shi su shine hatta ta shiga nan ta shiga can ta shiga can an rasa kanta shi sa ko wani babban malamin nahu azzajjaj yana gadan mutuwa bai da lafiya ake tambaye shi me damuwarka yace a mutu wa fi nafsi min hatta shay'un ce zan mutu da haushin hatta tana mushi tana mushi ba duhu da yawa sai ya ganta kamar anan sai ya ganta a can akwai wani shahararren misali da suke bugawa a kaltu sama kata hatta ra'asuha ko na san ko san shari ko awul ba'ara ko kuma an nuna muna hadda kashin kashin dabba yukhrijuha al-insanu min al-masjid da ƙazanta ɗan haki da za ka gani a cikin masallaci ko kashin akuya ka gan shi a cikin masallaci ka ɗauke ka fita da shi annabi ya ce wannan hadda shi a cikin ayyukan lada da aka nuna mana al'ummata wa urida alayya dhunubu ummati an nuna mana zulman al'ummata falam ara zamban akbara min ayatin aw suratin utiyaha rajulun fanasiyaha shi an nuna mana zulubai ban ga zunubi mafi girma kawai mutumin da Allah ya ba shi haddan wata sura ko wata aya sannan kuma ya yi wasa har ya manta ba wannan hadisi hadisi ne mai rauni saboda wancan mubhamin da aka kawo a can karka yi murna wai don kajanci mai rauni ne hukuncin da ya yi asarar ce ya yi ko arziki ne Allah ya baka kabari ya lalace ya yi asara ce ko yawwa ai asara ce ba karama ba kuwa kuma ranar alkiyama in an ce alul qur'an su tashi ka tashi don cewa za a yi ikra fa inna maskanuka ko manziluka inda akhir ayatin ta karwa a ce ikra warattil kama kunta turattil fi duniya kaga wannan ai ka fita daga ciki ai kama wancan ne alqalabi abdullahi ibn maslamat alqalabi da ya mafarki an tashi kiyama aka ce malaman hadisi su zo su shiga aljanna sai shi ma ya tashi sai mala'iku suka daka mai zawa suka ce ko ma ka tsaya waye ce ka zo ce a ni ma ai na yi karatun hadisi a gun maliku aka ce to kai ka karantar da hadisi ne kai ba kasuwa ka kama ba tun da ya farka ya fara karantar da hadisi aka ce har zuwa yake na cigiyar ɗalibai ce don Allah ku zo ina jiran ku yaushe za ku zo ce wallahi malam ba mu da ba mu da lokaci sai wani satin ce to ina jiran ku wani satin ya tawa ɗalibai godiya suka ce na gode Allah shi muku albarka na gode zai bukatar fasara ya san fasara kayan shi haka za rawa hadal hadisi abdurrazak ibn hammamin an ibn jurejin ar-rajuli haka abdurrazak ya tushe a cikin musannaf ɗinsa da kuma zahabi a cikin tarihi daga wani mutum gairu musamma ba a ambace shi ba kar sammahu abdul majid ibn abdul aziz ibn abi warid an ibn jurejin wani kuma ya ambace shi kaga wannan ɗalibin shine Abdurrazzaq bai ambata ba amma akwai Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Walid shi ya ambata wa ikhtulifa anhu akai sabani daga shi Abdul Majid din fa qala Abdul Wahhab ibn Abdul Hakam ɗalibin sa Abdul Wahhab ibn Abdul Hakam yace an Abdul Majid huwa al-Mutallab ibn Abdullah ibn Hantam haka ya fada Mutallab daga ainihin wato Anas wani kuma wa qala gairu wani kuma yace an Abdul Majid وهو الزهري آه وأما حديث المطلب تقال رواية شي مطلب دن قال فأخبرناه أبو الفضل عمر بن عبد ابن أبي سعد الهروي قال حدثنا أبو الحسن محمد ابن محمود الفقيه بمروى قال حدثنا آه أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ حدثنا أبو علي عبد الوهاب ابن عبد الحكم كاغنش كنا البغدادي والوراق حدثنا عبد المجيد شيني وانتن ديكي متابعة ga Ibn Jurayj Abdul Aziz Ibn Abi Warrad da yake mutaba afwan ga Abdurrazzaq an Ibn Jurayj ka gan shi an Ibn Jurayj ko shine mutumin da Ibn Jurayj din a wato Ibn Jurayj yace anil mutallab anil mutallab kaga ya ambace shi anan al mutallab Ibn Hantab inda wannan wato mutaba'a ce mun ji riwayan Abdurrazzaq an Ibn Jurayj ar-rajulin wannan kuma shi kuma Abdulmajid Abdulwahab an Abdulmajid an an Ibn Jurayj an al-Mutallab Ibn Hantab an Anas ibn Malik kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ne yace a uridat alayya ujuru ummati hatta qadatu yukhrijuha ar-rajulu min min al-masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min alqur'ani aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiya wannan shi ma isnadin da'ifi ne saboda asalin Tirmidhi da ya kawo hadisin yayi magana a kansa inda yake cewa hadha hadisun gharib ji Tirmidhi la na'rifu illa min hadha alwajhi yace ce wa zakartu bihi Muhammad ibn Isma'ila Bukhari kenan falam ya arifu yace kai ba haka hadisin ne yake bai san shi ba wastagrabahu ya raunata shi ونقل عن البخاري قوله لا أعرف المطلب ابن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن المطلب ابن عبد الله بن حنطب Bukhari ya ce ban san cewa tabi'i ne da ya riwaya daga sahabbai ba to haka nan darimi shi ma ya kawo wannan zance Abu Dawud ya fitar da wannan hadisin da Tirmidhi da Ibn Khuzaimah da Bazzar da Baihaqi a cikin Sunan Kabir dinsa da cikin Shu'abul Iman da Ibn Abdul Barri a cikin At-Tamhid da Nawawi a cikin da Bagawi a cikin Sharh Sunnah da ibn hajirin a cikin natayijul afkar sharhin da yema azkarun nawawi akwai kuma wata riwaya ta wata hanya daban ta muhammad ibn bahar zuwa ga shi wancan din wanda ke cikin littafin akhbaru makka na al-fakihani da kuma adara kutani a cikin al-afrad da ibn jawzi a cikin al-ilm mutanahiya ita ma mai rauni ce a takeice dai kamar yadda ibnu qayyim yake faɗa a cikin littafinsa na abin nan ɗincin cewa duk wani hadithi da ya zo a kan faɗan zunubin wanda ya manci alƙur'ani to yana da rauni hadisan da suka zo don magana a kan zunubin wanda ya manci alƙur'ani to za ka tara hadisi ne wanda yake yana da rauni ta fuskar isnadi amma malamai sun yi ittifaki akan cewa lallai manta hadda ɗin wato zunubi ɗin ne mantawan kuma yakan zo ne daga karancin mu'ahada to wannan shine yake zama zunubi amma in yazo ne daga tsufa ko wani sadma da ta samu mutum kamar wani aka mishi wata mutuwa ko wata asara ko wata gobara ko ya shiga cikin wani tsautsayi kamar hatsari ko ya fada rijiya ko mace ce wata daga daga haihuwa alaramma ce ta yi musabaka amma tana aure ta sha wahalar nakuda sai hadda ta rauni to wannan duk ana bada uzuri amma haka nan kawai mutum ya sakaci ya biyo duniya ya manta to wannan abin zargi ne abin Allah wa dare ne a tarihin al-Imam Warshi al-Imam Warshi ko nafi ɗayan biyun su ya taɓa yin rashin lafiya fiye da shekara biyu yana cikin gaibuba kamar koma kenan amma yana farkawa da tilawar shaitan shi a wannan wali ne ai ba wai gama garin mutum bane amma duk da haka dai abin da ke sa tilawa ta zauna jama'a shine yawan karantawa da yawan saurari da yawan halarto da ma'anar yawa da haka kowa ya je ya caza haddasa ya ga a daidai ina yake za mu saurara na insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi